bismillah ya dauki wannan ya dauki bismillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. In waga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shorare daga nan gidan radiyo amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa na wani Ilyas bin Abdullah. Allah muna mafi. A shirya yau muna ladi sha biyu ga wata na safar hijira shekarar 1440 wanda ya dace da 20 da ashirin da ɗaya ga wata na goma shekara 2018 damar mafaka an wa ga shi ganin kamar da aka saba dai a jiya ba a samu damar yi ba saboda ganin waya a lokacin ba ta wucewa yanzu dai kenan za a ba da lamba ta waya guda biyu wadda dai allah samun cikin samun zai kira a kansa insha Allah. akwai lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 da mai mitata 94 32 50 42 nan 94 32 sankan 42 haka akwai lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu irin 96 99 01 60 su ne lambobin da za kira kansa insha a ganin yan wade kamar da aka saba kullum mutum in zai kira ya yi kokarin kashe waya a lokacin da zai kira zai taimaka wajen jin abin da mutum ke wada daga nan a gane abin da yake wada daga ciki haka wani suke waje ma za su fahimci tambayar don su masu kenan su fa'idantu da abin da za a bada da amsa na shi ne ina ma wani lambobin su ne kurin za a kira ko mutum yadda ta lamba daban wannan ce dai zai kira insha Allah wani lamba guda biyu ta mujin ko ta yartar insha Allah wannan kenan sai kuma masu mesaj kenan mesaj nakan karanta wanda ya riga ya shigo amma sabo a cikin shiri ya da wahala amsa shi lokacin bai bada dama kina mai san su tambaye shi lazim kira ne zai kai tsaye message bai wa an sabo kenan bude karanta ya da wahala dan misali yanzu daga an bude message ko da an har karanta ne an kira za a cire wani abu kenan kaga an koma baya kuma da karanta kanta kenan kai tsaye iya da wahala shi sa kenan kwanan wanda ya raga ya aiko wannan shara za a iya karantawa abin da ya samu kuma dai kira za a kai tsaye insha Allah na assalamu alaikum na assalamu alaikum radio a gwada radio shi ne dalilin wanda radio assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da kuma na
ka ta gida mala alhamdulillah
kuma da zama da muna da tambaya to bismillah misal misal
kamar mutum ne ya kwanta rashin lafiya eh
cikin watan ramadan eh
sai zama kore ke kafin watan ramadan da ya kwanta rashin lafiya eh
to sai wannan rashin lafiya ta zama ajali ki da samu bai a ko daya eh har wata azumin ya wuce har zuwa da yake yana kwanta yana jinya eh
ko kuma bayan ne sai Allah ya mishi rasuwa na'am
to wannan azumin nashi yaya ne za a rama mishi ne ko kuma yaya ne muna sauraron amsa insha Allah kenan haka za mu ɗan tattara kenan tambayoyin sai a ba da amsa ya yi assalamu alaikum
kana wani har da lafiya la la
har da ya ko bai alhamdulillah
da muna da kallon to bismillah bismillah
Bada kamar wata mace ne da suka zane ta kuma kamar wani karfin da kamata a rabin kasa.
to okay na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na bi- lafiya alhamdulillah na bismillah
Wani zikiri da ake wuto ya da rikin da ya da ake karuwa wajen abu da ya da kowa da aka shiga wata kashi kai wajen ne. Zai ne wajen ne zuwa tuka.
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to a yi kokarin dai kullum kashe waya a lokacin kira shi ne ba da muhimmancin mana damar sauraron abin da ke wuta assalamu alaikum assalamu alaikum Muna mana na da matari.
to Allah hamsa mana hamsa mana assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum lafiya lau
Wai, malar, da kuma
ha na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan magana alhamdulillah
ina so ne zan shiga sana'ar da ke da magunguna ba- kamar magunguna na likita shi ne nake so a cikin shi mai haram da mai halal
to ai wannan abin da ka san iya cutarwa kuma dai ka ka shiga ka san me za ka bada ka ka bada abu kuma ka cutar da mutane shine babban ma matsala ba ka san ba magani dan kurin kana son kuɗi mutum iya cuta ka za ka wani maganin zai mai illa mai sababin mutuwa ma gaba daya ka ga nan ka ka illa ka kashe mutum shine babban hadarin ya zama to ka tabbatar kana da wani ilimi na maganin magungunan wanda magani kaza dan su da ka samu matsala wajen neman kuɗi kuma ka halaka da kanka السلام عليكم السلام عليكم نعم نعم الحمد لله نعم نعم Eh.
Yeah.
yaya
ya ce ana misali kamar mutum ne ma'aifansa da suka rasu eh
to kuma in yaro wajen addu'a da wasu danginsa da haka ce in yaro wajen addu'a dole ya kama sunansu ko kuma a'a kawai ya kuda ta cikin zuciyar su kawai ya addu'a kawai ya yi to
wannan ba ta ta biyu eh ina da tambaya ne kamar game da amfanin gona eh
kamar ala misali mutum zai su suka gama haka kwano kwano biyar ko kwano uku to Eh.
wannan shi ma su suka yawon da sadaka ko kuma a'a su ya kai kamar kwano tara ba to to to na ga uwa na kamata dan hakuri mu yi da ba da wani amsa da aka karanta a dan uwa na farko yana tambayar cewa mutum ba shi da lahiya ramadan ya zo kuma ramadan ya huce bai warke ba zuwa da lahiya mai cikawa shin za a rama wannan azumin to azumi ba a rama shi tun da bai warke balle inda shi wani lahiya an ba shi dama ne lokacin da ya warke ta bai warke a wannan cuta Allah mai cikawa azumin madamin bai haushe balle ma a rama mushi kenan ba magana a rama mushi kuma mai addu'a Allah ya ganci kawar ta mushi kuma ba magana a rama azumi sai magana wadda cewa jin ya same ta yaya za a mata ta mu a shar'anci dai ba abin da yake kore jin illa azkara ko karanta alkur'ani Allah zamci in ta iya ta karanta ko wani karanta mata amma ba a samu ba dai ko da a rediyo ko a salula a rinka sa suratul bakara a inda take gidan da take a rinka sa suratul bakara kuma a karanta mata irin su ma'awadat irin su fatiha ana karanta mata inda wajen zai karanta ya rinka karanta mata ita mara lahiyar cikin abin da ake na neman fita duk sauran askar da ya sunna na wanda ake yi wa barar lahiya ta irin wannan shawa Allah ba ta lafiya sai mai magana ambatan Allah da korawa mu abin sanan ne dai cewa nasu qur'ani Allah mana umarnin ambatan Allah uskun rabbaka inna ka tazarun khafatan dole da min qawla dai gashi nan nasi dai na gudanar qur'ani ka mutu ubangiji cikin kaskantar da kai cikin nutsuwa ba tare da daga murya ba kaga wannan nasi na qur'ani shine amsa akan kenan abinda yake na askar ana san kuma me cikin nutsuwa kenan akwai nasi da wasu ke kawa wanda ba shi da inganci bangaren ruwaya kuma haka ma'anar shi koda ya inganta ba da mutan suke doka ba na ruwaya cewa uzkur rabbaka uzkur rabbakum hatta kunu munafiqun anta anta majnun wai cewa ka ambaci Allah har ma gaske kai ma kuci wannan ba magana hauka a cikin ambatan Allah wurin nutsuwa ne musamman nutsuwa ne wannan ruwa na dai bata da ingancin sinadi ko ma ta inganta an san wanda yake da ambatan Allah misali mutum yana motsa harshe ya kama ga mutum iya magana shi ɗaya ne nan ba magana bace ba ta magana bara ko kana rawa ba magana na ciki ko da ya inganta magana ga mutum magana shi ɗaya magana kaga za a ce kamar kawo ce ne wannan ma ba abu ne ba na hujja ta babu in wa cikin magabata wanda za a samu irin wannan aikin a wajen shi na magana bara ko haɗawa ko rawa cikin ambatan Allah Allah ya shaida mu gaba ɗaya sai mai maganar addu'a ta uwaye to an wa uwaye da ban suke gaskiyar magana uwayen Allah masu tukawa uwa da uba Allah magafin liwalidayya Allah magafin lahuma wa rahamuma wa rahamuna ba'da Allah magafin liwalidayya Allah magafin lahuma wa rahamuma misali Allah magafin liwalidayya wani uwaye bi gaba da kenan wannan kuma sauran musulmi yan uwa Allah magafin musulmi wal musulma wal mu'min wal mu'minat hatarwa na sanar iya cewa duk wanda yi wannan addu'a ta lama ga filin musulmi da musulmat walmuni walmuminat kawa dukkan matattu dukkan musulmi ga musu addu'a gaba daya ka ga wannan kasa ko a cikin uwaye ya suna musamman sai magana na assalamu alaikum na bismillah lafiya alhamdulillah ha? wani malami to bismillah alhamdulillah
abu sauke so da Allah muna so a yi mana ƙarin da maka da abu akan wajen ma'aji sakan al'amari na
ba a jin magana ba a jin abin ka daga murya ha
kamar goyon baya ga malami ba shi ba ne ɗaukar kamar sakan al'amari ƙuranar wa'azi malami da ba ya yadda ke fatakar da mutane bisa kan al'amarin da za su fahimci abu a kamar a ji ana goyon bayan bayan wani ba bisa kan al'amarin da ake kuma a bisa kan kamar da suke wani kamar kaza daidai ne kamar kaza ba daidai wani da zaman to kamar da su suke ne da wani abu akwai abubuwa da yawa wanda a cikin kasan wani mutu abubuwa da yawa waɗanda gaskiya ba na ya kamata a ce a cikin yara ne suna jin kamar yadda suna kwatantawa shi goyon bayan ma da suka ci ko tsayar da saurara da ta ci da suke yi aiki amma a kusa wanda suke son goyon bayan muna a raka jan hankali da Allah har Allah ya su yaki shi wanda abu saka wa.
Assalamu alaikum. Na. Alhamdulillah.
Magana wani wani alkandar.
Bismillah, bismillah.
malam kamar da ake cewa in za su koyi sallah sai ka ci wani ya koya masu to kuma shi ke nan sai kaji kaji a waya ka yi kaji ana sallah ko kuma ka gani a bidiyo wanda ya tashi yana kamar karanta su ba su sallah ne bi kuma sai ka ɗauka ka yi amfani da haka idan ya yi bidiyo ko kuma sai ka ce kuma da ya tashi koya maka to dan amsa na takaice wani iya tambaya kan zakar gona lalle kamar da ya ce mutum yan zakka nawa ma suna cewa da ake hudi wai mutum ko zakka ya yi arba gida goma ba da daya wannan ba gaskiya ba ne annan sallallahu alaihi wasallam ya haddadi abinda sai an samu zakka ta kama ya yanke babu zakka a cikin kayan gona sai in ya kai wuski biyar wuski biyar shine ake cewa sa'i ɗari uku wanda wasu na cewa tiya ɗari uku duk da cewa ma'auna sa'i bai kai tiya ɗari uku shi muke da misali a wanda muka yi na misali kaddarawa misali tiya 240 misali kowanne sai in ya kai haka zakka za ta hau na haka kenan wata tiya ka 100-150 jambahun ka uku hudu ma ba magana ba zakka ba ta hau ka ba akalla ka kake zai kai jambahu wajen bahu shida ka ga mai tiya 40-40 ka kenan wani dan kaɗan wani idan mutum yi ne sadaka yi ne duka ma ba da kayan shi ne ba da duka ma amma dai zakka ba ta hawa a komi kuma rangwamin Allah ba a ce ya ɗauko hatsi tiya ɗari wake tiya ɗari gujiya ta a gama a kowanne zaman kan shi ba a gama wake da dawa a yi da sayan zakka kowanne sai a karan kan shi in ya kai nisabin zakka wani shi ya kamata a sani babu zakka sai in ya kai wannan yawan da aka wadi kowanne kuma a karan kan shi ba a gama wake da dawa a huda mu sai kowanne in yawan shi ya kai da dan zakkan za a huda mai zakka kenan wannan shi ne kamata a sani wani zanen karkara don ganin mahiya masu faɗin su suke amsa zakar shi sakin ba samun cikakken bayani wajen malamai Allah shi da mu amma dai zakka ba ta hawa sai ya kai wannan adadin sai magana na magana goyon baya an wa babban goyon baya ga malami aiki na abin da ake faɗi na wa'azi amma malami ba goyon baya shahe shi ba ban abin da ke aikin malami sadda da'awa maganar shirya maganar so maganar tarihi ga mabiya abu ne a hannun Allah shi da mutane ubangiji ba annabawan Allah goyon ba suka samu mahiyar annabawan Allah kashi sama akai wasu a kore su wasu a zage su a ba su kashi kuma an ci al'umma rusutul anbiya malamai magada annabawa ne hanyar annabawa ba neman goyon ba domin kana neman goyon bayan mutane kenan ba za ka gaya musu ba abin da zai bata musu rai su kuma suna cikin wani laifi ko barna ana neman a gyara su to ka kenan idan ka ce kana neman goyon bayan su kana da hadarin ka gaya musu san zuciyarsu abin da suke so ka gaya musu kai ma kuma ka lalace ka shiga cikin la'anta shine hadarin al'amuran amma goyon baya bai da malami mai wazi assalamu alaikum la la
ana tafiya ne a kan ana kawai da karka ta wata tafi a cikin sallah sai ka zabi ka
eh ya kamance ha to shi kenan ji na'am bismillah bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah
wannan malamin da yake tambaya kan zakat a kowace hatsin su zai kai kamar awon nisanin da zai fita zakka amma suka tattasawa iya biyar iya shida aka kafin kafin lokacin tashiwa gaba ɗaya
wannan kuma shi ma daban tambaya ce daban batun sayi wata tambaya ce kama kama kai taka daban kai kama kai taka daban yawa to shi ne sai a warware mana saboda a kawai wanda zai iya yin goma ma goma ko ashirin ma amma kafin lokacin zai iya tasa iya biyar iya goma iya
to zai iya hudda mishi zakka koya shi ne ya magana yawa to wannan akwai zan baka amsa akwai masala cikin sai hefi suna ka masala cikin magabata akwai wannan magana ce magana mahi kari abinda ka ci kashin ka girbi da ka ɗauko kai bukata a gidanka ko ne bukata a ciki bai cikin lissan zakka na lissan zakka har da aka girbe gaba daya abinda aka yi da amfani shi kashin shi bai cikin lissan zakka abinda aka ci kashin lokacin zakka na'am wa alaikum salam radio radio kusan ka lafiya alhamdulillah radio radio kusan ka na cire ka ne saboda radio ka kuna kushi radio ba a takaice muna maganar dan uwa mai maganar koyon sallah dan uwa aka ce koyo koyawa wannan hanyoyi na sadarwa na zamani ya kawo ka yi waya ka yi tambaya ta addinin ka ya zan yi kaza yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ba a ce nan ba a ce ba ka jawo wani mai koya maka ba wannan illa kun baya haka ci gaba da Allah kawo yanzu kana kallo kana ji ga ta- talabijin ga a salula kana kallon malami ita ruku'i ya gwada ma ruku'i ya gwada ma sujada to wannan kuma ka ce bai ba kuma ya zama shirme kenan wannan jahilci ne ko ma baya ne mutum ya ce maka wannan bai yi ba a wannan hanyoyi na Allah ya kawo na ci gaba na sanin addini a cikin sauki Allah subhanahu wataala ya ya ya ba mu wata baiwa su wa'annan sun yi dan duniyar su kuma ku ku dora ku abin da lahirar ku kaga da me bambancin dan wani misali cikin taro ma yanda zai kalli malamin gaba a cikin talabijin kin ko a eh, sallar shi ma in zai tsaya kalla da kyau wanda yake ga malamin wani a in taro yawa bai gani wani taro zai iya kare fitar malamin amma wanda yake kan talabijin zai gani gaba gaba iya ga inda ake rukuyi sujada wannan kwan mai gaya ma haka nan kaka ya kai hana ka karanta addininka illa kullum yan wani magana idan akwai malami gaba da gaba da kai da shi kullum wanda kana iya magana ya gyara maka shi ne yi amma a ce wai dole wacce a ce wai bai bai ka zo wani ba gaskiya bane ba Ka- za ka yi waya ka tambaya wata manzo amma wata gaban zai kai lamar waya saudiya kai wata ƙasar duniya ka tambayi malami ya gaya mana shi kaza ina bin ya huce yanzu magana ci gaban ilimi ma- na ci gaban addini alhamdulillah da ake kuran assalamu alaikum ma mutum hana ka amfanuwa dukkan zai cutar da kai da kuran ba wani magana yan wallahi addini ya kai inda ya kai kuma allah ya kawo ci gaban addinin nan da ɗan lokaci ba a jima da ban zaka ina da shi cikin wani mutumin haushi ne a amurka wallahi yake a yake mun magana ta hanyar whatsapp ya ga wani shiri da aka yi na wanka ce ya jima wannan abun kwarai ya min fa'ida na koyi wankan janaba wallahi daga amurka washington yake ci haka na da adaskin shi cewa wallahi ta hanyar youtube aka aika min shi ta hanyar sadarwa aka aika min a can ya kama ya gani yadda ake wankan janaba ya jima ya zama malattishin yanzu amurka yake ya bar ƙasa ya bar hausa ya tafi can ya ji ɗan zamba amurki amma ta hanyar wannan kun ta gaci ya kama shiri cikin sauki an koya mai da ake wankan janaba shekara shi nawa cikin nan kin a cikin hausa ya yi da akalla ya shekara musan in kalli hoton ya jima a rayuwa amma bai iya ba Bai- amma yanzu ta wannan hanya ya kama ya ga take wanka a aikace a amurka washington ta laki kaga wannan kai maganar fa'ida Ah, Allah shi da mu da kun amfana da mu kur assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Ya mai da an tashi da.
lafiya lawa alhamdulillah Malam tambaya ce nake game da mutanen da suke zama a cikin lungun da aka mata su yi.
ha
Wata tambaya ce nake ya me kai game tambaya da matan da suke zama su yi cikin lungun gida suna zama shi da mutane. Shi ne nake neman mutum ya ne mafi ne.
ya me yake me a ciki me tambaya ka a ciki me a ciki baka sani ba Zama ne suke yin lungun gida amma zaman da suke yi da mutane ne kawai ake yi ba komi ba.
to yanzu me kai tambaya a wajena
eh kuma sun ce kun kun da uwa kan ciki da littafi ya ne da sai da ma yake shi magana ce yawa da ana da kuma yawa ba a gane yawa a gane
a na ji na ji he kamar radio kamar radio insha Allah
a assalamu alaikum na'am ha kami
abu ta kan wasu ke kame da guda eh
ke yi mana sallah to kuma limancin ɗaya in yi zo in tsaro ɗaya ne ke sallah zai zai koma baya sai in ya kare kuma shi ba daga baya kamar masallaci da dai wani wanda jama'a suke zaune ba masallaci da kamar da suke da ya kana ba eh
mun yi tsoro ɗaya yana son lafiya kudinci sai ya da baya sai in wannan ya kare shi ba kuma ya samu kare shi wai shi ma kuma wancan duk ne shi ma aka ce in yi tsoro ɗaya shi ma bai ya duk ne ko daga cikin su wannan ya kamata a sallah cikin su ko kuma in ka zo ka tarra ko ne ka ci shi ko kuma a tunda mutum da bai ko wani sallah shi ma da kamata ba ka ci ne ke nan ta sama na'am assalamu alaikum na'am
wannan ana mafi kyau lafiya alhamdulillah
amma mai ya tara mu kokarin kula da mara ne da suke da namu Allah ya taimake mu da aiki
Allah mai da ba su mai gaba dama muna jin daɗin abin da suka ce ba mu tare da su ba mu tare da Amin. assalamu alaikum Farkon wani wani da lafiya lawa alhamdulillah na wani mara su bai mara to bismillah
wai kama wankan yin ruwa aka ɗauke wai an kaɗa shi yau babu wani alwala da zaka yi kawai wanda jini ya shiga wanda ka sa a ranka idan ka yi alwala kai wankan yana ba zai ba ka ce sai ka wanke a sai ka kawo da wuyan
assalamu alaikum assalamu alaikum
Hello, hello.
na'am Lafiya.
alhamdulillah
Ya tambaya ne.
na'am bismillah Kamar ɓangaren shafaɗi da wutiri, baraka da fajr muke tambaya.
eh
Kamar idan ya barka kana iya rama shi ne a'a ko kawai shi kenan.
eh
Eh, Shi ne tambayar mala.
to hala kai kama da gaji Hmm. sai a bar mu karanta mu ba da amsa abin da muka faɗi a tambaya eh akwai wanda ban ba da bada maganar wanda yake cewa eh, ta mance mutum ya mance farilla kabili ko ba tana gyarawa to lalle mance farilla misali yanzu a sallah ya ka mance fatiha sai bayan rukwa ta sai ka rukuyi ko daga baka tana kaga ba ce a mata kabili haka misali ka bar sujada guda a cikin tahiya ka tashi daga baya ka tuna shi ne da take nan farilla sujada kabili bata ko ba da bata gyara ta dole sai an kawo ta wannan raka'a misali kana kashen sallah misali ka tuna a farkon sallah ka bar fatiha ko ka bar sujada ya ka bar wannan raka'a ya ka kawo ta sabuwa kambacinta shi ne ya ka kawo ta sabuwa kambacinta in so kuma ka yi ba da salam sujada ba ta kenan sai maganar cewa yi da mutane irin da ake fitowa a wasu ungoyi ga zamana a kohar gida na mata to gaskiyar magana wannan shine ce yan gulma zaman gulma da kurmato akan samu inda babu namiji a gida ko babu maza a unguwa mata su fito kan kofa wannan ya huce a mai magana a mai gasar wannan a wuce a ce kaza ne wannan gaskiya ba karamin hadari ba kuma shi ke kawo tsegumi da gulma a unguwa tsakanin mata ya kawo fitina gaskiya wannan duk inda yake akwai maza masu hudi a ji dole sai su yi maganin wannan lalaci da ake samu mai gama mace da zama farko gida ta kaga ban kasan kurin ba magana jagoranci ba magana ba magana jagoranci kuma ba magana babu abin kirki za ba yanda za a yi uwa zaman mata ko gida kina gidanki cikin iyalanki wata ko gida to kimi kallimi amma gaskiya an san akwai lalaci kuma sa gulmar kwalmato a anguwa gaskiya abu da yawa ya kasance na kowa san akan haka nan wannan lalle idan ka san kamar da kace tsoho ka tana ciki cikin hikima an ma kai ba ba ta ji magana ka ba cikin hikima ka samu wani na kusanta wani wanta ko wani dan wanta wani na kusa wani zashi mai mata nasiha hana ta zama a irin wannan wurare saboda akwai kare mutunci kuma akwai halaka gaskiya magana kuma hatta da maza kansu zama ko gida ka hanya na biya musu kashi na maganar eh, ba hanyar hakinta da kawo da ido da wani da abubuwa da wani an san da haɗar abin gaskiya na ya kashi da zama baiwa maza an san dama suna waje amma dai gaskiya an san wannan na matan ga abin da kyawa gaskiya musu nasiya da fatar allah sa abin ana nasiyar za ta yi magani sai maganar eh, limami guda biyu ɗaya bai bin ɗaya wannan kaza to shi dai magana bin mutum sallah ba bane ba na ra'ayi da wani bai biya ne ba wannan gajen ta ce maka don bai bi na banda bin wannan hira ce ra'ayi ne ba shari'a ba ce ba abin da ake ji ba limamin ya cancanta ya limanci yana yi wa misali ne baka bi na don misali bin iya fatiha misali bin iya wani abu na sallah ba sai ka ƙi bi na ni na san ka iya sallah ka ce gaba yan bi ka iya sallah wannan ba magana bace ba ta da maka bi na wannan bai kama kaka bi shi wannan hira ce wannan ra'ayi na banza ba na addini bane ba da wannan bai ne bane ba shi wannan ba shi ba shari'a bace wannan an koma ra'ayi an bar addini ana bin liman dan cancanta in dai mutum ya cancanci limanci ya ci da limanci ko da me tsakanin ka da shi wannan daban ne ka aje a gehe ka bi shi kai sallah in dai zai sallah cikakka kuma musulmi ne cikakke ta wani matsala ta ta magana bangaren aqida za ka bi shi da sallah amma da wani idan tsakanin da kai ne da kai wannan daban ne dan bai bin sallah wannan ne shi shafa dan bai bin wannan sallah a'a kuma wannan abin da ya kamata kahin ka kawo magana misalin radio da tun da ka san limaman ku ne guda biyu suke da wannan halin da kyan samu ne ko da kai baka iya ka samu cikin hikima yan masallacin limamin naku a samu wani kwamiti na masu hankali su tunkara wannan limaman guda biyu a gyara su da za a limamai guda biyu a wuri guda a masallaci guda kuma ba sa bin juna sallah kaga akwai fitina kina ya kamata a samu su masu hankali a cikin jama'ar a keɓance a sami kowane a gida a ji hankalin shi da irin abin da zai biyo ba na raba kan jama'a na samun fitina cikin mamunsu haka ya kamata ku yi gaskiya amma kai ba ruwanka kawai sallah ne sallah in dai suna neman cirke ba ruwanka da tsakanin abin da ke tsakanin su sai mai maganar wankan janaba an ce ba a yi da arwala to wannan yana ga wanda zai ce ba a wankan janaba da arwalla ba a ba janaba da aro- arwalla wani na ga ba magana ba ce ta ilimi kurin molon kane da kace kurin a jahilce ke magana addini yan wa duka da tawon ka dauka duk da tawon ka dauka namu na addini za ga an gaba wankan janaba za su fanta maka arwalla dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake na abin da karantar da al'umma wankan janaba da arwalla illa abin da malamai ke cewa ma babu laifi idan mutum ya niyya wankan ya wanke irin su hannun shi ya wanke al'aura ya shaƙa ruwa ya zuba ruwa gaba ɗaya wannan abin da ana ga al'ijiza ana kan al'ijiza ya yi ma ba dan shi ya yi to amma a ce wa haba a rawalla ko kaza wannan ba gaskiya ba ba abin da yake sunnar ma abin da yake tabbas an aka yi wanka aka yi aka zo aka niyyar wankan aka aka- bayan kama ruwa aka wanke duka wurare na kazamta za a yi arwala irin arwala ta sallah cikakka yadda kake a ruwan haka annabi ke ta sallah illa aka samu lokaci yakan jinkirta wanke kawahuwa daga baya sai ya wanke su kuma kuma malamai sun diba me yake kawo jinkirta kawahuwa tun ba kowane lokaci ba su ma a wancan zamanin me yake kawo saboda kun san ɗaki irin ta da ba saminti babu wani karo cikin ƙasa kake ka zama ruwa kawo ta jaka da ƙasa kenan shine hikimar an kaya kare wankan gaba ɗaya hesa sai ya sake wuri he bar wannan wurin mai caɓi he wanke sauran ƙwaho shine magana kenan ma ba dan baciya ba kamar abu ne da an yi su da wuri a wani lokacin ka wanke ƙwahon da wuri ma kenan a takaice dai cewa ba a rola a cikin zaman kan janaba kurin magana ce ta ka ba magana ce ta addini ba kurin addini kun ra'ayi ne kurin a takaice ba ba ba shari'a bace ba na'am assalamu alaikum ala horari bismillah alhamdulillah bismillah assalamu bisa mi to bismillah
na gani akwai musamman kamar wanda suke yan kasuwa ne haka eh za ka ga mutum yana da gani sannan yana shurarar bukar da kawai mata da sallah ya kaga shi ma daga ne
daga daga inda yake
a gashi ba ba je mai mata mai mata
daga inda yake gurin sana'ar gashi yawa in aka ta da sallah eh shi ma zai bi sallah daga nan yawa na gani da kuma ta biyu bisa kan babban zuwa makabarta ne na gani wasu aksari in za a tayi kamar binne mutane haka akwai za su ga da shawa ne ma haka suna kaki a cikin babban gari
kaki
kaki wa ni na gani da ido na to
kenan ya da kamata nan a yi ɗan jan hankali akan wannan abubuwa mm.
to salamu alaikum وعليكم السلام طب آه، نعم بسم الله نعم sai magana ta hana ga mai magana ramuwa ta rakatul fajar rakatul fajar nafila ce mai lada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa rakatul fajar khairu min dunya wa ma fiha ladan ta yi duniya da abin da ke cikin duniya tana da lada amma ba farilla ba ce amma mutum ya zo masallaci misali sallar asuba ya makara an fara sallah zai bi liman a yi sallar asuba da shi bayan liman ya kare ya yi dan azkarkin shi yana iya canza wuri amma ya kai data ta inda ya farilla ya sake wuri ya yi dama ko hagu gaba ko baya sai ya kawo sallar shi ta tarkatul fajar yakan wani cin gaba a yi wannan tabbatar da game a sunna zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da wani sahabi yin hakan ba lahi bane ba ko da wani cin gaba a yi ana yi ya za sunna kuma misali mutum ko da makara bai sallar asaba ba sallah ta kare ma eh, asaba ta yi in ya zo sallah zai rakatar fajar kuma ya sallar asaba ko da ya makara haka ya kamata ba lahi bane ba assalamu alaikum
alo na'am
wannan malam wayan kamar mu na hanyar sallah eh
Muna sallah a masallaci kamar mutane ya sallah a gaban masallaci yana bin liman kamar sallah ya take ne.
to
A ana bakin ina shago kuma shagon bauko kuma kamar masallacin a baya na yake kuma ni ina gaban masallaci ina bin mana kuma sallah da ya take.
to na ji assalamu alaikum
Dukkan sarrafa ta shirka alhamdulillah
na ce ba ta wajen wankan yana wasan da muke wallahi ko mu a nan da magana to sai mun kasu saboda duk bayanin da malamai su da ban gane wa eh ta wannan bidiyon da kuka yi sannan zai wallahi kana aikace aiki yana da sauƙi cikin ibada kwarai in aikata ba wallahi wannan tambayar da muke yi wani nan wurin sunonin sallah da kuka ambata sai a ina ake samu aiki sabo kenan ko in kan so ka same su da kuma cikin misali ziya mai ziya ya jiro masu eh karatu da musamman kai shi cikin ziya ga jiwa kaga babu na musamman na farilla sunnoni da mustahabbai eh na bismillah eh yan uwa kamar da an wake magana dukkan ibada ka ba mutum ko da mutum jahili ne yau ka zo ka zamana ya san arwallah ko sallah ka zo ka mai a gaban shi ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza sabai ka sai karantar da al'umma za su je wani gari ko wani wuri ba lokacin sallah ba su ce ya a taru da sahabban yan uwansu da sauran tabi'ai a zo a taru a kewaye su su za mu ku sallah ba lokacin sallah ba za mu ga muku yanda manzo Allah ke sallah aikace kuma a taru a sa su gaba su ga tsaka su yi kabbara su daga hannu su yi kaza duk sallah a yi sallah rafa a sallah guda su ce ku kiyaye haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan sauran sahabbai su yi haka mu mu ga yi a cikin sauƙin ta ya koyi sallah amma ka ce yanzu mutum zama ya san ibada bai san ibada ba a ce sai ya koyi farilla da sunna da mustahabi da makaruhi da mulla ka ga wannan wani shekara 20 bai kare bai san sallah ba wannan karatu ne a ci gaba da yi sannan farilla sannan waye wannan karatu ne na tsaurayewa a ta yi amma wanda ka san ibada har wallah za su zo su ce sunan wani amfani ya zo cikin tama'a ku zo ga wani annabi ki arwallah ya zara mutane a takaice masa arwallah kowa ɗauka shikenan haka annabi ki arwallah duka ibada sai ibada take da sauki cikin aiki iya kawo sauki mutum ya koya kuma wannan rarrabewa wannan farilla sunna mutabi wani abu da kuma na karatu ne a ta yi illa masha Allah Allah taimake mu sai mai maganar sallah daga nesa ya lalle malam dan kasuwa ko wani mai wani daban gaske magana yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a masallaci yana cewa la salata lil mufrid khalfa saf babu sallah ga mutum shi daya ban sau a masallacin ma ka za ka yi daya ka bar shiga cikin kantinka amma kana kanti kana sallah ta metrori bi halitta to manzo Allah shi a masallacin ma ce babu sallah ga musalla shi ne ban su to naga ka tsaya kantinka kuma a ba addini muhimmanci a doki mataki na rike kayan kayan lokacin sallah gaskiya magana sai eh magana assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam
Alhamdulillah.
alhamdulillah na ina jinka bismillah
Wani ba da wannan wa'azin nan na jiya wanda kwata da tattabar kwanja a ƙarshen shi ana samu da an zo.
in ka zo amfani ya sai su binciko muka sai su baka zama ta mutaka ne sai mu amfani Na jiya wanda aka zaci ne wace so wani ne ke so yadda aka ba.
to sai ka zo amfanin ya ka tambaye su ta kin san kin sha Allah ya san kin kike assalamu alaikum Alaikum salam. Ba ta wani aka shi lafiya alhamdulillah
Kusa kan abin da shi wa kayan jaraba ne.
Eh, Su kama a wani bayani kamar daga ina kamata mutuwar mutum.
niyya da ka zo kan ka zauna kawai zaka fara zaka ne shi niyya lokacin da ka kawo ruwa ko ka zaka wani famfo zaka fara lokacin da kun fara ake wani niyya lokacin lokacin farawa tun ta kan ba wani bukatu wani kullum zaka kudurta niyya ta daban kan jaraba kullum shi kenan
Ah, jama'a wannan.
eh assalamu alaikum assalamu alaikum
Allah alaikum salam ina kwanan la hello
tashi lafiya alhamdulillah
malam magana ce wajen wankan zanaban nan da kuka yi eh wasu malama suna cewa a yi karwalla su guda guda wasu sun fasu a yi karwalla kamar yadda mutum ya saba wanne ne mutum zai doka yar uwa idan aka ce a rola to shi kenan kamaradu da shi kenan ya yi mummunci
a kamaradu a yi bayanin ya yi kamaradu sai a yi miki bayanin insha Allah
to Eh. na'am sai muna maganar cewa eh, eh, mai maganar ka- yin kaki a makwanta yana kamar ya ga rashin halittar abu musamman abin da illa kuran mutum ya tona ƙasa ya yi ta kaki riba da ibina don kaki a masallaci ma suna ba ta hana ba illa abin da ka a yi tona ƙasa a yi kaki a ri kenan a makwanta ya mutum ya zai ya kaki a makwance ba abin zai hana ci a nassi na shari'a an hana ya dai in kai za ka yin ya ka tona ƙasa ka rihe shi kenan ba na abin da kuran sai maganar misalla gaban liman kantin shi a gaban liman shi kuma bai barin kanti to ka zama ga kantin ka tun kai kai barin kantin amma ba abin liman da gaba kana gaban liman kana sallah dan kana kantin ka sai ka zaɓi dai kuran ka zaɓi sallah ko ka zaɓi kantin zaman kanti amma ana ma nasiha ka yi tsoron Allah ka rihe kanti ka zo ka yi sallah bayan liman kuran saboda sallah gaban liman mataka a hori a baya babu sallah ne zan magana ta akwai ba iya bata ma sallah gaskiya magana sai maganar magana arwala ta janaba ta ce sun ce ɗaya ɗaya sun ce uku uku ɗalwa masa'alar arwala ta mai janaba ba sai janaba ba arwala nassan suna tabbatar da arwala halittin wankewa ɗaya ɗaya wankewa biyu biyu uku ƙarshe ne shi yahi to amma magana idan ana magana wankewa ɗaya ɗaya ba ana nufin ba zuba ruwa ɗaya zubawar wanda zai gama gaba ɗaya idan gaba ta gamu da ruwa gaba ɗaya shi ake kira da wankewa ɗaya dan na kuri shi sani wani ya ga ko yanzu ruwa su guda shikenan a'a ba ana nufin zuba ruwa ɗaya ba masu cewa wankewa ɗaya ta yi ba zuba ruwa ba gama gaba ta gamu da ruwa da wani zai iya gama fuska da ruwa ɗauka ɗaya wani bai iya ba kina takaice ko da ba ba in dai an gama huska gaba ɗaya da ruwa ko ba janaba ba farallah ta yi ma cewa ba ta biya hayani ko ba ba uku ba ɗaya shirme ne an zai ce ba a yin ɗaya ba ta yi ba ko ya uku ko ba a yin uku ɗaya za a yi wannan ba a nan ba ba saɓani ba wurin saɓani ba ne ba wurin rigima ba ne ba duk wanda mutum ya yi ɗaya ya yi ta yi bibi ya yi ta yi uku uku ya yi amma ya zama to ɗayan sharaɗi ruwa ya gama gaba sha kira da wankewa ɗaya kin ba wata rigima a ruwa ko ne aka yi inda an gama gaba da ruwa ko nan arwalla ta yi wannan sunna ce yin haka kin na yin wanke gababan arwalla kuma a yi wankan daga baya ana wata ba bane bana za a yi jayi a kan shi ko a zaman ta wani malami ce ba ta yi ba ko ta yi ba magana ta ko ce ta yi don da kai illami bayani kullum haka ce wankewa daya da ake magana ta yi to ana nihin wankewar da ruwa ya gama gaba cin akwai mutumin da zai ɗauko ruwa amma ruwan da ya ɗauko bai iya gama gabar da ya ɗauko ya zuba wani wuri a wani rubin kuka nan ba a kira ya wanke a ɗaya na mata a gane da kyau an wa je daga kiran akwai to to na ba da kuna aure a yi kira a lambar da aka bada ita ya kamata a kira kanta na assalamu alaikum wa alaikum salam
Ina kwana kwana.
alhamdulillah
Tambaya ce nake akan sallar kasar. Mai zuwa yin bulagu mai zuwa bulaguro kullum yana iya yin ta ko sai wannan.
to shi kenan na ji sai kamar ji tana assalamu alaikum na'am
farka ce barka sannu
ina da tambaya ni ma game da miliyan kasar ni ina aikin mota ne eh to kowane tam tana cewa ni kan ina ganin abokai na wasu to kowane tam zan ga su a cikin kasar suke kullum kasar yake
to ina ga dai dan uwa da kai da alwawar ta gabata tambayar kuɗi da yace maganar kurin yin kasaru mai yawan bulagoro kullum a cikin bulagoro akwai masu irin wannan tambaya ko shiga ruɗu ya za su yan uwa a takaice maganar kasaru yanda aka sunanta maka kullum kana gida a zamne za ka yi raka hudu haka wanda yake bulagoro a bulagoro kullum sallar bulagoro raka a bici ba mu da komi yanzu zaka hudu a gida a zuwar al'asar isha haka in ta in ta kama ka a balaguro haka za ka yi biyu ba wani matsala ko da kullum ke balaguro misali sahabbai ba maka kullum ma za su yi huta ta zuwa yaki misali ba ma ya su yi wata shidda bakwai sama da haka a wuri guda suna kasar da sallah ai sun bar wani wurin suna cikin balaguro kaga zo sabai a gace da ko to kai kana magana ka zo gida ma wata ran kai hudu ko a gida wata ran kai je gida gwalo kai biyu su zama guda a wuri guda sai watanni suna katar sallah ba su cika ta ba kenan ba magana bace ba ta bulaguro kullum ko kullum kai bulaguro kullum an sunnanta ne a bulaguro sallah azhar asar isha raka bibiya ki kullum shikenan kuma ko da na gafi malikiya mutum sai je na gari wata harka bai kare ba zan kare gobe zan kana cikin wannan balagoran ko da wata nawa kai kasar sallah a takaice dan uwa kakka damu kakka ga lahin su masu yin kasar sallah kullum in dai a bulaguro ne ba zama ka je ba mai bulaguro sallar shi raka'a biyu ce har ya dawo a zuhur amma da la'asar ta isha magariba ba a rage ta kuna ma asaba biyu ce illa abu ɗaya ne ke sunna kana bulaguro ko da kwana ɗaya ne amma da ka je akwai masallaci inda ake jam'i kana da dama ka bi limami mazabni amma an ka bi shi cika za ka yi haka abdullahi bin abbas ce shine sunna in ka bi limami kun ba da ka bi shi ka je kasar anan an ka bi shi kai sallah ka cika in ta kama kai ɗaya kuma ka kasar sallah ka wannan shine abin da ke cikin sunna kenan an wa yana da wannan yar uwa ba wani matsala komi in dai a bulaguro ake ko da an yi jima ko da kullum ake zuwa yawan bulaguran in dai kuran bulaguro ne yadda aka sunnanta wanda ya koya mana sallah annabi matsala shi ne gaba shi karanta da duma yanda ya koya sallah raka'a biyu Aisha ta ce an farata sallah bulaguro biyu a gida hudu kurin kenan a bulaguro sallah raka'a biyu ce kuma a gida raka'a hudu azhar da asar da ishi assalamu alaikum na'am to assalamu alaikum ina ga ne kamata mu tsaya sai da haifar wanda bai samu ba sai da kenan ya kokarin kira tun da lambar ta wace ina tare da insha Allah tun sai kira daga baya ko da nan ta da lokacin ya zo karshe za mu tsaya nan insha Allah Allah kai mu na gaba insha Allah ai hakuri a bari sa amta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نفسي فلما